da yaran ubaya da ambatan da duk sauran abubuwan da suka shafi majal na rayuwa ga baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya haskaka kira zamban haske na irin ya rabbal alamin muna a kitabu na 42 za mu tashi akan hadisi na 1080 hadisi na dubu ɗaya da tamanin yana ƙarshen tarjama babu qada'i Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora babu qada'i wannan babu ne wanda zai bayyana mana hukuncin al-qada'i abin da ake cewa al-qada'i shine wani gona ko yanki da shugaba zai yanka ma wasu menene hukuncin shugaba ya yanki wani bangare ya ba wasu al'umma kamar ya gabci wani gari ko wasu kararruka ko wasu gonakai zai ba ma waɗansu al'umma ko ‘yan kunci ko dangi ko wasu mutane ko ma ya sai da misali an hana su girmani da rabbi Allah ta'ala nan fara arada nabi sallallahu alaihi an yi qati'a min al-bahrain fa qalat al-ansar hatta tuqti'a li ikhwanina min al-muhajirin مثل الذي تقصيه لنا daga anas bin malik Allah kare da gare shi ce arada nabi sallallahu alaihi wasallam ma ji sa sai ya yi an yi kudi amina da bahrain ya gabto wani abu daga abin da aka samu na ganima a bari baka na ganima ta bahrain fa qalat al ansar sai ansar ta ce ta su ku ya ikwanina ila al muhajirin ya rasulullah har sai an gabta ma yan uwan mu ba daga almuhajirin kuma a ba su su tekoki almisalar da zai su wasu ulana kwatankwacin abin da aka gabta a gare mu ƙwada sai wanzu sara sai ce sassarauna sassarauna ba ni asara fasbiru a sasar kuro ya ce lalle bayana za ku haɗu da ganin san kai za a nuna muku san kai amma fasbiru a sasar kuro fasbiru hatta tasawu wannan ya nuna mana irin yan uwantaka da kaunatayya na juna a tsakankanin muhajiru da amsa mun san cewa wa alamu anna ma ghanimu min shay'in fa anna lillahi kullu sabr wa li rasul akwai kaso wanda ya shafi na ganima duk da inda manzo sarsan zai dauki ganima da hukun gaba daya ya ba wancan to adalci saboda annabi sai ya ce inna ma ana al-qasim wallahu mutum ne mai rabawa ne mai ba da wa Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da aka zo raba ta tsayi annabi sallallahu alaihi wasallam duba jagorori na mutanen da suke ƙauyuka sai yake ba su abin da taɓa tunanin a rayuwarsu za su sami shi tunda dama ire-iren waɗannan jagorori na larabawan ƙauyuka kakka ɗauka kamar irin barumai ne ko kuma waɗansu hakimai irin na namun haka da za a ce barma in za da bangaro kaga yana da kushiri yana da kaza sai ka iya samun ma duka ya fi kowa kuɗi a ce ma sarki yana da to su ba haka na bane ai kaga da za ya bada abu su biyan da shi aka haɗa a kaje kasuwanci to jagoranci ba wai jagoranci ba ne na ka zamana da tsada a zo a dinga zira ma ruwa ka ɗora ma wancan jangali ka ɗora ma wancan a'a jagoranci ne za a yi yaki kai ne wakilin da za ka kulle za a yi kaza kai ne in za a yi mana abu kai za ka kulle in za a je ne da sai ne kai za a tattara kuɗa ba tun da kai ne shugaba kana da amana ba ka ci ne ba sai a ba ka kuɗin a ake ka to ka kira mu ka ga talaka ne to da haka a nan sassa sai duk gaba ku rakumi ɗari rakumi ɗari rakumi ɗari rakumi ɗari duk da mutanen a rayuwarsu za su samu wannan ba wannan sai zama dalilin ƙara samun nutsu a musulunci don san kai lalle wanda yake bayar wannan abu ba duniya ba ce gaban shi duk da wanda duniya ce gaban shi ai kaga tattarawa ne to shi kuma ma'auni dama kana son ka gwada to wannan yana da ma'auni shi yasa kaga malikatu saba da kai hankali ce da hangen nesa kaga sai ta tattara dukiya ta ce to ke wuce da wani za mu jarraba shi duniya ke ma kenan zai karba dama masu neman duniya masu neman wani haka su su murkushe su karya wani gwamnati su karya ka za su samu saboda haka musu tsara da wanda mukallafin kuma lana kamar abin da aka yanka mana in ji su al'ansa sai al'ansa sai faɗi alama daga alamomi na mujizar manzara sannan abin ya tabbata sai ka sassarfa da bari haka kaga nan ba wai yana iya ɗaukar ma'ana an sun al'ansaru sassarfa da bari haka kuma zai iya ɗaukar ma shekaru umma islamiyya ga baki daya kenan za ku ga nuna san kai za a nuna muku nuna san kai ka gani bayana haka sai asara shine san kai mutum ya so kashi fasbiru wa sata kauni ku jura hakuri har sai ruwa hakuri fasbiru wa sata kauni ko kuma ku gaba ɗaya al'umma za ku haɗu da wannan wasu za su dinga shugabanta suna jagoransu amma sai su nuna san kai in aka ce maka mutum ya samu mulki ko ya samu matsayi in aje ne ko wani abin da ne sai sassaro kafin ya zo ma ya sassaro mutane in aka ce an ma jeje a maradi to yanzu za ka duba daga da makaram wanda za ka ba ma shi ta kaza in an ce kai ne gobarnar a wuri kaza to daga da makaram za ka yi in an ce kai ne deka to daga nan za ka ɗauki mai abincin polisanka mai kaza zai kai garan bawo tuni ga ya ka kawo da su da ɗan kashin maraba ka wanda dama shi ɗan ɗan kashin maraba ne a ƙarshen kuwan gida ka za ka kawo kakakuna kakakuna da kuma wanda za ka mawala wani ɗan uwanka duk sai aka hanga duk wanda ya fice shi gida kuci in aka bi keken keke da diddigi sai an ga kawai kana da alaƙa da su ko wajen ka ko wajen matarka ko wajen ka za ku kaga asara ne kaga inda asara kenan san kai saboda haka wannan ko kuma misali mutum sai ya yi mulkin ƙasa gaba ɗaya mutanen ƙasa suka zaɓe shi kuma duk yadda yake mallaka babu ɗan birni da ɗan ƙauye amma sai a yi birni da ƙauye sai zama kawai kamar shugaban na birni ne kawai wa ƴan ƙauye ba san bawa ne ne mar shugaba ba a kai muku banko ba kuɗi mai a musu rijiya ma a tona musu rijiya ma kai a je ma a musu koran ɗin da za su dinga biya ma a dinga sa kuɗi har su biya abu sai ka gaba a wasan ba Allah ya zo to kaga wannan dukkan yana da ko kuma misali sai ka ware garin ku kawai duk wani abu na wannan kafin ka sabka sai ka tama mu wancan gogon zo ne za ka ma garin mu to na wuce tsawana da wani dole garin mu a san ana yi a wannan ba na shi shugaba duk inda ya wuto da garin ku da garin baka da wani gari daga ranar da ka zama shugaba babu zancen ga garin mu ga kauyen mu ga kaza ga zamu mana haidai a ajiyun kaza ka ce amma a dukiyar al'umma ne da gidan da gidan raguwa duka gabace jama'a ne sai basiru ku dauki hakuri a za ta kawo gagaran gurin manzana sarasara ya ba da labarin abin da zai faru na azzaluman shugabanni masu handama da babakere masu nuna san kai alama ce daga alama ta ƙarshen duniya a samu masu shugabancin da za su dinga handama da babakere saboda hatta da zamanin tabi'ai wanda ne ka ga tabi'ai kuma hancin sahabai wani kuke ba amma ka leka khalifatul adil umar bin abdulaziz lokacin da yan fada shi yan mulkin shi suka yi shawara suka ga ɗiyan shi wanda aje ba rayuwar shi da yara suka ce ya kamata amirin ruhina ka leka janibin ɗiyan ka killace musu wani abu a musu wani abu da za su yi abin da ya ce wannan shawara ce mai kyau ya tattaro ɗiyan shi ya ce to ku san ku na garatu ne Allah zai yi kira mu in kuma ku ba na kirki ba ne to abin da na tattara muku ba zai amfani ku ba abin da na tattara dukiyar al'umma na arabun ba mai ba da labarin ya ce waɗannan biyanin kuma muna ba sai da aka yi lokacin da ɗaya daga cikin su zai iya amara na rafumi da ne wancan zai amara kowannen su babu wani daga cikin su ba sai ya zama to mai dukiya mai ɗumbin yawa tare da babu abin da umar bin amr zai zo bai sace komai bai ba mutu to kaga amma shekul isra'a shi a siyasar da shari'a fi isra'a da arabiya ya ce an yi mutanen da za ka ga sun yi dan jagoranci dan tsakankanin gurare sun bar dukiya ne ɗumbin yawa ƙarshe ba rayuwa ba su kare yana da tafiyarsu wasu suna bara wasu suna kaza haka to kaga abin ba daga kasara kin bane ba shi dai ma dama muna da cikar imani mun san haram ba za su taba ba ta zama ta wani albarka tun da Allah ya kwashe ma haram albarka to babu yadda za a haramta kuma mai kaza ya isa abin ishara na haram addu'a ne ita ce babban abin da muka mallaka ita ce makamu to haram tana hana addu'a Allah kare fasbiru asakal qawli yace ku ya ku ya sai ku haɗu da ni a aqida ta ahlus sunna wal jamaa mazhabi na ahlus sunna wal jamaa zalunci shugabanni handama da babake kwacewa dukiya duka nan dora ma mutane rabanu ma'ana nau'i nau'i na dora ma mutane taki sauyewa rayuwar mutane duk wannan bai daga san yawa duk waɗannan ba su daga abin da ake zanga-zanga duk waɗannan abubuwa yin zanga-zanga sabanin karanta wasu yanzu in ka zo kana zanga-zanga to wani jagoran fitina ne ke kiran ka annabi sallallahu shi ga yana kiran ka dama jagoran fitina ne kiran ka hagu akwai ne yake ai malaman ku kuna cewa kan mai zanga zanga kan mu ne yancin mai zanga zanga kuna cewa zanga zanga ba ce to ku gaya mana aina ne zanga zanga aina ne aka yi ai kwarin zanga zanga ita haramun ce haramun ce ta dalilai ingantattun hadisi kaga da ci wannan hadisi aka dalilai ba su da saruwa da haramcin wani fasbiru wa sata kauni alam sassaki lalle ku yi haƙuri har sai ku haƙuri in aka yi haƙuri wannan sarauci da tsananin da nuna kanka Allah zai ba ku lada kuma tsanani bai kafa ba da ruwa matsar da imani da haƙuri sauƙi zai in amma duk lokacin da Allah ya jarabce ka sai baka yi haƙuri ba to ai ana asara da abu na farko dai rakin ba zai samu ka samu kuma ba lada to ka ji inda abin yake kai kin baka musan ba kuma babu lada to ko dai kai bi babu ko kuma ka dauki hakuri za a baka lada da ita wata kila ya zama sama mun shiga aljanna za a kun kuɗe ma wata musiba kuma sannan a firan fa inna ma rasul yusra kuma bayan tsanani sauki zai biyo baya Allah kama sauki sauki a cikin dukkan al'amuran ya rabbal alamin باب الرجل يكون يكون له ممر او شبه في الحائط او في نقله باب الرجل يكون له ممر wannan babu zai bayyana mana hukunci mutumin da yake da wani gurin wucewa hanya aw shirkul kora ne fi hadisin aw fi nafsi sai zama a gonarka ko a garkarka akwai duk yanke rukuki saboda haka hanya ta biyo ta gonarka ko kuma akwai rijiya a gonarka duk yankin babu inda ke cikin gonarka to kaka ko wajen da dinanka ana abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yabda ala qalam man yabda ala qalam dukkan wanda zai sayar da dabino ba da an su abbara bayan su abbara an buga masa kilili man yabda ala qalam dukkan wanda zai sayi dabino ba da an su abbara bayan an yi aure fatamar suhali ba'i to lalle wa ƴaƴan nan na mai saidawa ne illa an yi sharfal mubda sai dai in mai saye da za'a da zai saya sai ka ce to me cinikin gonar nan za amma hatta da wannan dabi da wannan ƴaƴa duka hashi me cinikin wannan gona wannan hatsi wanda ta ni gashi nan gurin ya buga kai ya ba da jini har shi za mu yi ciniki ko ga baki ɗaya na wani kai kenan duka nan tsaya ga faɗa amma in ba nan ba mu tsaya sa hatsin shi hatsi ya wuce kai sai muka yi cinikin gona kawai ba ka zo wani lokaci ya ke ce ka zo kana wani kana kaga ai kai fili ka saya sai dai in mun yi dama jirgin da sharfi yau manifta a nan duk wanda ya sayi uwar dabino ba da an ku abbara bayan an buga kilimi fa samara suhalil ba ya ai itacen na mai saidawa ne illa an yi sharfar mubda sai in mai sai ya ginda sharri wa manim sa'a abdan duk wanda ya sai bawa wala mumali kai ne ka sai bawa jika ɗari ashe yana da miliyan biyu ba ma nurin da riba a dukiyar ta mai gidan shi in na yi sharfar mubda sai dai in mai sayan aka ginda sharri to bawa nan da shi da abin da ya mallaka duka na to kaga kai kuma a lokacin ka sai na da miliyan biyu sai ka ce to miliyan uku ka ji kenan ɗin da abin kenan duka har wannan da ba ka wataƙila sahiyar kaza ka wataƙila kaza shi yasa sai kai wannan wannan ya nuna mana kenan dukkanin lokacin da za a yi ciniki na wani abu wanda a tattara da abin da akwai abin da an gama wahala shi ga baki ɗaya fili ne an gama duk wahalar da za a yi ko kuma bawa ne duk dai wani abin da yake da zafi to kuwa zai zama zo na mai abin ne sai dai an sa shari'a kai ne ka sayi tinkiya da ka sayi tinkiyar a shi ɗazin sa da ta'ayi mun yi jirgin tsinkiya kawai sai ɗaya mutu ɗan ƙarami kawai ta sai ka ce shi za ka ce alhali kuma ba a tashi ka ce a zo an shi da ƙoshi ka ce a sai ila ita sai dai an sa shafi amma tsinkiya kawai ka saya guda ɗaya so da ɗan ya mutu inda a ce a ciki ne to shi ne ba za a ce ba a fassare a yabin nan amma ai tsintsiri ya mutu wannan abu ya gashi babu man ba a nasarar al'ubirar da kuma bai wa nasar bi asali da kuma shurut babu idza ba nasar asali ko kira wannan ya nuna muhimmancin sharda sharadi a kasuwanci sharadi shi yake tabbatar da samun aminci da kuma rashin zalunci a lamarin kasuwanci duk lokacin da ya zama an watsar da sharadi a jarumin kasuwanci zaka ga rigima tana biyawa baya kitabu na arba'in da uku kitabu littafirazi wa da'i diyuni wal hajar wa safali ai ai da ciki ba ai ba sa ai sai dai in da ɗaki nan da mu aika kun yi ciki amma in sai ya da ciki ai ba za a ce ba da ciki ana nan nan wata ai kamar wanda ta ai ai duk ya karfe ba ka sai ba dan ko wannan misalin na mai wanda ya kitabu da sigirar kitabu ne wanda da sai mana bayani a kan alistikirazu alistikirazu alƙarzu shi ne ƙasashe yau ya tsohon alistikirazu shi ne bashi shar'a shi ne don kumalin irfaƙan liman yan tafi ubi wa ya rufe badala ba ma mutum dukiya dan tausaya dan tafsasa ne dan yi amfani da ita kuma sai mai doma kambacin wannan kudin da gabaci wa jabi diyuni da kuma bayar da bashi biyan bashi kenan wal hajar da kuma al hajar abinda ake ce ma hajar shine malu insan min tasarrufi mali mutum a ana shi tasarrufin dukiya kama a ce wani wawa ne kama a ce yaro ne kama a ce ya samu tafin hankali sai ya tsere shi akan wani wal tafriz da kuma at tafriz at tafriz shi kuma shine man inda humalun la yakfihi bi kulli ma alayhi wanda yake da dukiya amma ba za su taɓa biyan ba ya ci kuɗaɗen mutane yana da kuɗin da ba zai iya biyan wannan haƙƙin ba sai a ɗan gudu rama mutane ai a mushi wani kai ya ke ce ma at tafriz kenan wani tarafi باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها wannan babu zai bayyana mana hukuncin man akan amwalan nan wanda ya amshi dukiyar mutane kuɗi ne ko kuma kayan haja yuridu ada'a manufar shi dama da ya amshi kayan yana nufin ya amfani mai doma au itilafa ko kuma dama da ya karɓa din da niyyar ya salwatar da su menene hukuncin wannan mutum ya zo ya karɓi bashin kaya wajen ka ko kuma ya amshi bashin kuɗi wajen ka amma manufar shi mai kyau ce ya je ya faru ya amfana to Allah zai taimake shi zai sanya albarka zai ba shi ikon da mai wannan kuma taimakeke ne a tsakanin al'umma ko kuma a ya zo ya karba amma dama da ya amsa ma kawai duk zancen da kake mai yana bi ka bani kunnen shi shi dama asali ya karbi kuɗinka kawai don ya cuce amma dama ba fin da zai wuce to ya yi hukuncin wannan wanda da ya amsa mara ya salwa sani shi kuma asar kauta Allah zai sa asara tana yiwa da ya kusa ma abin asara za ta biyo baya kuma shi ne kaya ke dan bawan da za ka rama mu kuma alalira ga alifin zuwan Allah ka ji wani da matsala in ka amshi bashin mutum dama ba da zuciya kai ba to babu zance a ba Allah ba zai sa ma ba fi a to da haka kawai na kan masu yawa shi ne asalamu عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس dukkanin wanda zai karfi dukiyar mutane yuridu adaha yana nufin maido musu addallahu an Allah subhanahu wa ta'ala zai hore mu shi zai sa halin hanyoyin jawo wasu wa man akaza yuridu islafaha wanda ya amsa yana nufin salwan sarki ita asar kawunta Allah zai sarwanta shi yasa za ka ga irin ɗan gararuma da raruma raruma da cin bashi duk za ka ga yawanci ba su yi za ka same su wani a gidan kaso wani a abin da wani duk komai sai ya zama kai saboda ni in dai baka da niyya mai kyau to babu inda za a yi zama to an samu ci gaban wani wannan ya nuna mana abin da Allah ke kallo in kana ga ya safuna min nan wala ya safuna min Allah wa ma kuji bai tuna ma da ya sanu kana ga ka koyi ma mutumin ka mushi dubara ka amsa ashe ubangiji zuciyar ya ke kallo in da zuciya mai kyau za a samu ci gaba ka karu in abu ne ne kaga kowa ya samu haɓaka kuma za a samu ladama za a samu ladama sai na nan kan sai ya rahima Allah wa sama idza ba wa sama idza tara wa sama idza tara babu adabu dai wannan babu zai bayyana mana hukuncin ba da bashi shin mai da bashi adabu dai bayar da bashi wannan bangaren abin da ya shayi ba da bashi bangare ne na na sama eh langon sama da wajen ya sama da wajen biya sama a sama da ba sama da zastara eh to a sama a wajen zastara akwai wanda in zai sai abokanka sai ya kada kasa akwai wanda in zai sai abokanka da dole da wayo wayo karshe ka ga dama ba kai shi duk wata dabara da zai masa sai yayi ko ƙarya ce sai yayi da ranka kake yi ko ƙarya ce sai yayi da yanzu ya gace mu to abin nan ne shiga goma na sai shi sai ce ma ni ma da da tara wannan da kaga ta mutum ne na alikita yanzu na biya gurin magani ma sai a kaje waye ya mutu waye ya mutu kaga dole sai ya zauna abin da ya kabbalo ga gane wannan kawai sai ya kada ka ko baka ciri ba da kace ka gama to ba a ba ba san in ka zo sayan abu wajen mutum sai ka sa da shi akwai da ya zo sai in auren wa kai in siya goma ka ka ya mai da ka akwai da yanzu zai sayi abu sai banza da abu kamar bai da mutum ne ya san shi ne yana da bukatar abu ma ka je zai amma shi ya san kan gadon abu kafin sai da ka sai banza kamar ma ka sai ka juya ka juya da shi za ka asara kaga ko maya ne kuma shi ke tafiya kaga wannan ai babu samara babu samara ka ga abinka daga ƙauye shi kaɗai ne mai sayan dama sai ke maka abin malaysia dole ko ya za a yi kai ka sai to wannan duka ka ga yana cikin wannan ka je ka so ƙauye ka so ka zo ya ce maka ya bamba ko ka an yi kaza kaza ko ya maka annabi shi duka ka ga wannan yana korewa samara wannan mu'amala kyautata mu'amala duk tsakankanin al'umma ta musulmi wajen bayarwa duk lokacin da ya zama su al'umma ta musulmi za su dinga mu'amala taimaka ma juna wajen bashi wannan zai hana ta'amuli da riba duk lokacin da ya zama masu karɓar bashi za su mayu kaga wannan zai zama su an samu kenan ci gaba da kuma kore juna ana bai zara radiyallahu ta'ala anhu qala kuntum annabi sallallahu alaihi wasallam فلما أبصر يعني هودا قال ما أحب أنه تأول لي ذهبا ينقص عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أرسله لدين ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وقليل ما هو وقال مكانك وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى أتى فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعته أو قال الصوت الذي سمعته قال وهل سمعت قلت نعم قال أتاني جبريل عليه السلام وقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن قال كذا وكذا قال نعم أجاءتين بعد باشي أنا أبي ذر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم na kasance tare manzalar kasar balan ma aba tsara lokacin da ya hango menene ya hango ya ali huda yana nufin da ya hango dutse hudu sai daga duwatsuna asar waɗanda suke na madina wanda manzala sosai ce hudu jabalin yusufu na hudu hudu dutse ne da yake kaunan mu sannan kuma muke kaunan shi wanda ya samu ɗaukaka dalilin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai asar inda in ba dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ba san su amma dalilin anan sarasara sai zama waɗannan guraben sun samu ɗaukaka a kan guraren da ba su ba wajen samun shuhura to ina ga kuma al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi shi yasa ka ga mu ma sai muka zama to khairu umma muka zama fiyayyar al'umma saboda ne kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi da karman nan ba wa al-mu'minina idh ba'atha rasulan min anfusihim shi yasa ke da haƙuƙuwa akan mu waɗanda suke masu ɗumbin yawa in an ambace shi mu rusu salati mu bi sunnar shi mu zaman to mun girmama shi su uminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila mu kaunaci ahlul bait da shi mu kaunaci sahabbai shi mu so sunnar shi mu yi wala'i da bara'i a kan sunnar shi mu girmama shi mu ba shi haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi mu kuma ba da kariya a janibin addinin da ya zo da shi صلى الله عليه وسلم ما أحب أنه تهول لي ذهبا يتبان قونر أتي دوت قود يا جو يا قوم فينا يا قوم نهوان منظرة تسيس ينا شمالي وللدنيا باني با دنيا إناني إلى دنيا ينقص عندي منه دينار أشين كما دينار يا زون هنا فوق ثلاث يا وتقوانا إلا دينارا سيدي قولي أرسله لدينه wanda zan kirke shi lidaini imam bukhari kamar a asalin a sayuwar jami ya kulla wannan babi dan shagufe zuwa ga raunin asari da ya zo daga abdullahi bin abbas na kyamatar amsa fashi shi bin abbas yana ga ba ya da yana cewa babu yadda za a karbi in sai abu ba tare da na ba da kudin abu ba tare da na kudin abu ba na ba to asali ne wanda yake bai tabbata ba wasu suka dogara da wannan suke ga kamar baya halatta a karbe ba shi to shine dan ya shagufar raunin wancan sai ya kulla mana ya kawo ke da wannan hadisi kenan arsudu huli dai ne wannan yake nuna in kana da kuɗi kar ka yi budget akwai wanda da ya ɗauki albashi ko ya samu riba kawai kuma sai ya lissafi harkoki na gaba abinda ma babu shi ma a lissafi ya tsaye wancan ya tsaye wancan akwai haunin rushe ba shi amma su ba ta bashin ne kai kana bin shi bashi kana jiran bashi kawai ka ga can zuwa kana bin shi bashi kawai ka ga ya watsa wani dubu kana bin shi bashi kawai ka ga ya ya so wata waya kawai ya canza waya ka dinga mawaki to wani akai haka kai da ga bashi na ka ce mani sati guda kuma kawai ganka ka wani ma sai ya arme kai fa kana jiran biyan bashi kawai shi kenan sai sai ya arme kai kana jira yayi kaza sai so kaga duka wannan abubuwan duk kana da shi ko ko kaga mutum ya dallo mota ko shi bai biya gaba shi sai a bar kai ne sai a hankali insha Allah ko ma ya gina ko kon ba gida da shi ne ka a insha Allah wannan duka kuskure ne kuma qala inna al-aktharina yace lalle al-aktharin ma biya kudi kuma al-aqalluna sune waɗanda suke masu karamci لا داء لها هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا سيدي وانجبا قال بالمال يا أي كذا لدوكيا هكذا وهكذا يبادا شد شد وقليل ما وكما وصلنا ما أنك ثاني أشكو ما سدوكي ذاك سامشي وفتر لزكاما ونلوك تسلي زمان دوياي وحالا saboda dan adam yana da wannan wannan na lihubbil khairi للشديد تالب ينا ده wannan wannan wa qala yace makana ka tsaya inda kake ma kike wa taqaddama ghayra ba'id sai dan yi gaba kaɗan amma ba ne saboda ya fahimci da yace makana ka ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka tsara sa ku ba kama an aka ce ma mutum makana ka ada tsayana inda kake dan ka gaji da nan ka koma ta ai kaga duka gurin ne ka tsaya inda kake dan ka koma da in na zo dai ne in same ka a bigir shine makana tsaya a makana wa taqaddama ghayra wahidin sai gaba amma ba tare da ya yayin yin tarbi ba sallallahu alaihi wasallam kenan wa taqaddama sai ma ake shiga gaba da rafi ne amma bai nisa ba daga inda ya bar ni fa sami ku sauka sai na ji wani irin tsara ma'ana tsarin ya sha bamban daga tsara wanda ya tsara karshe ya sa zo da shi muraka faransu an asiya sai na niyyar in je in tar da shi kaga yadda sabon mazala sallallahu alaihi wasallam rayuwarsu gaba ɗaya sun fara ta gaba yanzu ya ji ƙara maimakon zanzare gudu sai ne ya ya ji ƙara ya ce ya ga lahiya ka aje wani abu ne zai faru ga kuzara ta sarsa to kuma sun maka karɓi kaular da sai na tana magana shirye shi makana ta ta ƙarfe tsaye inda ka ki tsamin da aka ce da aka ce za ka iya zuwa shafa ka ga wani ne amma bai ƙara sa ku je ba kullum makana ka kawai sai tsaya nan gurin ka ga musaba to haka ake so in manzana sun sai gaya mu dama ya san musaba ko ya zama to manzana sassanan ya makumarce ka a wani abu a matsayin shi na shugaba jagora lokaci yana rayuwa jiki ne ko a nan sassan shar'an ta wani abu kuɗi ga shi kaza a yi kaza to ba ƙari ba ne a wancan ba ƙari ba ne to ka je da sahabin kasa to shi ne ba ƙari ba ne kawai abin da aka ce ma ka tsaya abin da aka sa ka kai wanda ba a sa ka ba kan kai kankan ba karan bani wannan kenan ka ka nuna rashin tarbiyya shine abin da ake ce ma bid'a ka gani bid'a ta kuma bid'a nuna rashin da'a ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma za ka ga wanda suke aikata bid'a wani za ka ga bai ma malamin shi wa bid'a amma yana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku nura bisu ma sunna bid'a bisu ma tariqa bid'a amma suna ma sunna bid'a duk su ma ɗarika bida amma musu ma suna suna ma suna bida saboda ai abin da ɗarika ta ce za su samu carbi kiyaye na zaune gwargwajen adadin nan suka tsaya lalle lalle daga cewa gwargwajen wannan abin shi za duk abubuwan da suka karɓan wannan za su tsaye a ƙarshe ba za su ƙara ba ba za su canza ba ba za su yi kaza ba duk abin da aka ba su suna kan wannan abin ba su canza ba amma jami'in sunna ma kuma nan gurin za a yi ta kawo a yi ta kawo ne a yi ta kawo ne in kuma za su iya ma abin bida to ai da sai a zo misali inda bigine na talatu tunajina sai mu kawo misali أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي يقيم ويقوم إليه wanda shi kaga shi har sanar shi akwai magana to a cire wannan kawo irin su jawhara da a cire kawo su kawo to amma kaga abin da shi wanda yake nasu ne to shi ba kan shi shi wancan jarabin ba a mushi bid'a amma bangaren nan kuma za a yi bid'a bangaren wancan ana tsantsanta musaba yanzu kaga in dai ka je ka karba sharafi ne ba za ka je ka ziyarci wani shehu ba da niyyar da niyyar neman malami da niyyar neman malami amma da za ka iya karkarta ko ka canza wancan ka fara ka da duk za ka yi sassauwa abubuwan ka na wannan to wannan shine musaba fara ma ja kuntu ya rasulullah da ce ya maki allazi sami'tu abin da naji aw qala sautin da zai sami sautin da naji bare to hal samita kai ma kenan ka ji shi ma'ana Allah ya ji shi kaga wannan yana nuna manzon salatan baya sanin bai sai abin da Allah ta rage wahala ta ne kenan kaji kenan kaji sau da kage kun tana fara tani jibril alayhi salam yace karo na malaka jibril ne zo fa kala yace mumman ma ka min ummatika kaga daga tsara na wahayi ne sai Allah ya ji shi wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai iya ciyar da wani daga bayan shi wani abu daga abin da yake gafi al'amari ne kuma gari kamar yadda imran ibn hussein yakan ji sallama kan malakun da suke rubuta na biyu yakan ji sallama suka mushi sallama imran ibn hussein ka gani to Allah yakan yarda ba wanda ya gada wani abu sai ka gaba sun yaki kamar yadda wani yana sayi a gurin shi ya ce aje guri kaza a shayarta hadari kaza a guri hadarin wanda ya je guri kaza a shayar kaga sai Allah ya yarda shi to wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ko فقال من مات من أمتك جو وند يمتر قال أمتك لا يشرك بالله شيئا بما ألا شركة دولة أو دخل الجنة ليش قال قلت هنا وإن فعل كذا وكذا ko da ya kasa kaza da kaza qala na'am yace kwarai qala na'am yace kwarai wannan hadisi na Abu Zar ɗaya ne daga cikin hadisan da zaka ga wanda suke mulhidai wanda suke da daddu tare da dadewa ta addini tare da dadewa ta sunna irin wanda suke inkari na hujjiyar sunna iya da cikin hadisin da za ka ga ma hujjuji su irin wannan wanda suke cewa ku tsere da hadisi ba shi yasa za ka ga irin su imam amar ibn hanbal malaman suna ku bi kasa a gwiwa ba duk sai da suka mai da ku الرد على الجهمية والزنادقة قال إمام أحمد يعني رد الجهمية كي ينتهي إمام الشافعي يا رجل مبدي مبدي جتي والوندي يا ربي ga wanda suke inkari na rujiyar sunna ka gama almai da irin su ibn abi af a cikin as-sunna na shi shi ma duka ya kakkawo sun yi rabbi yan tsarki sau da haka masu irin wannan aƙidai kenan magabata na gari tun da ta fulla masu tsarkai ba da labari aka ware rubutu suka dinga musu rabbi kuma ba su iya ba da amsa ba wancan lokacin kuma tare da daɗewar su su ma addini komi ba saboda la ta za mu sai da mun mun la kullu man qala aw man qala wa sai da abun akwai dan da zaka ga yawanci wasu ba wani makaranta ba suke zuwa wasu kuma ma suna zuwa ba wani abin da suke sai su ringa ayyan su ne sai ka mutanen nan haka ai wannan masuka ai wannan wane ne shi masuka jahilin ahlus sunna ma jahilin ahlus sunna ma malamin masuka ne jayen arzuna mamalama ga sanda shi wasu ka garbi ka gani garbi kuma kaga ai ba wani mene ne sani ba na biyar sani wannan to jayen arzuna ma mai zuwa yana sauraron sunna shi kadai ma malamin su gane ka gani saboda kawai iya wannan ne kuma ɗaliban da suke islamiyya ma yawanci wanda masu yabe da wanda sun karanta kitabun tajib ko hijabun mustafida ainihin shi ya karanta Qur'ani tun da shi kawai ta tsauka ɗauke shi yake wanda ma da ladan ma ko babu ma ba sani ba shi karatun shi ma ban ma babu ma ba za a ma samu lada ko babu shi ba babu ma ba ma ka ce ba ma tabbata ma ba dan da kaga karatu ne wanda kawai zai dinga yin shi kamar bayan da yake kamar karatun da Hausa ne to kaga shi kuma Qur'ani a hadisi to kaga in ka karanta Qur'ani da Hausa shi larabci ne kenan kai da hausa shin za a samu dada wanda ya karanta qur'ani da wani yaran da ba larabci ba ka karanta qur'ani da wani yaran da ba larabci ba ka samu dada din da larabci ne to to kaga su girgirin wannan shi yasa zaka ga irin wannan hadisi suna tsinci a kan shi cewa wai Abu Zar ya ce wa in zana ku saraka ko da ya yi ko da ya saka nan tsarkace in zana ya ce in zana ta tsarkace in zana ta ka gani saboda haka a nan sassa har yace wa in raga an an fa abi zada kaga wannan haka yake wa in zana wa in tsara saboda aqida tsawon sunna wal jama'a wanda suka mutu suna aikata kaba'ir durubu ba tare da sun duba ba suna karkashin mashi'ar Allah ana je musu tsoro saboda ayyukan nasu Allah yayi narkon yin azaba a kai ana jin tsoron kenan in Allah ya kama su da ya ne musu ba zai musu azaba amma ba zai ne musu kamna daga rahama Allah tana yi wa sau suna da wasu hasana su kamar yadda kuma ma a kiyawa mu labarin da yawa irin karo da ta shaye ga kare ruwa ta shiga aljanna irin mutumin da ya yi wasiyar kone kai shi a kone shi har ma yana inkarin ma Allah ya tsara shi amma duk Allah ya kai su aljanna saboda wasu hasana su to kaga ba mu yankewa a kan shawara kenan da kalan janna zai shiga aljanna wannan baya nuna ibtida kenan in Allah ya kama shi da hukuku na mutane zai iya shiga aljanna kenan min intiha ma'ana bayan an mai hisabi an mushi an hujja ma masu haƙi haƙƙinsu na mutane ne na kaza ne to ƙarshe kuma makomashi aljanna saboda ƙila su ahlus sunna wal jama'a gaba ɗaya ahlul qibla gaba ɗin alin kubla babu sai wanda zai zama ya yi kiki duk alin kubla duk musulmi babu sai wanda zai kiki bauta duk wanda ya mutu tare da musulmi kenan kaga a nan gurin man ma samin kuma salatu billahi ala farar janna zai shiga aljanna ma'ana makomar shi ne karshe asali aljanna amma wa idiya kamar kawarijawa wanda yan tsatsi ne waɗanda aka akida su su a wajen su wanda ya mutu yana aikata kabira ya zama kafiri kuma ɗan mutai mutazilawa su ne masu cewa yana tsakanin guda biyu saboda haka kuma zai da goma ne kauta duk da ba za a ce ne mumini ba ba za a ce ne kafiri ba babu a wajen su kenan babu husunin kada wannan babu zai bayyana mana musabbancin husunin kada kyakkyawan biyan bashi wajen za ka biya mutum bashi ana so ka kyautata wajen biya tare da addu'a wani ihsani kyautatawa kar ka zo biyan bashin mutum ka duba wasu sirgagun kuɗi ka zo biyan bashin mutum ka leƙa wasu cicirarru ka sa akwai masu wani sai leƙa wasu sahiban zai biya ga bashi sai kawai tun da biyan bashi ne biya ba ƙarfi mutum ne ana ma miliyan guda ka je ka juya ka samu riba in za ka yi mutum kaza ina ne yin kaje ban samu wanda ke sabbi in ka ji daɗin abin da ɗan insani ka samu wani ɗan kuɗi haka daban bayan ka ba shi wata ce ga wannan ɗan ya ma ya ramu ka gani ka ga zai ji daɗi zai ji daɗi na wannan to shi ne mutum mutum ne ka ce wani kasuwan kawai wallahi can gurin ana samun wara da shi da wane ne a daren amma ko bai balle a ranar jika ɗari in cika ka yara ma ka ɗari ka je ka so ka tsaida ka je ka so to in ka yi da sa ba laifi ba ne ba ka ɗan samu wata abu su ƙarshe ka yi da sa ka haɗo mai ciku ne da zabi da wasu wanda zai ka kawo musu amma ba ka yi ba da ka je ka ci kasuwa ka duba wasu ne ɗanyen ciku ka sayo kamar guda biyar ka mai ka gidi ka ce an sha kuru kina kara a kara maka sanzara ce saboda ai baka biya ba ma yana da rashin ba yin kyauta ga wanda yake bin ka bashi baka biya shi bari bari ai baka biya shi ba kaga yanzu cin ai da koyon dan to da kai to yana bin ka bashi me ya zama denin jarraman fa duk da me dalilin da na dau kudin na ba ai dan ba ki to da haka ne na dan gon hen su sai kawo ma kuma ni ban mai doma biyan bashi to wannan kenan ba wannan amma da ƙarshe za ka ba da sai ka zo eh kaga kenan wannan haka ne kamata kuma in ka ga ba ana samun albarka amma irin yadda za ka yi ɗan kasuwa in ka je jandarmeri in ka je peji in ka je justice kawai rigima ce kuma zan wace wa aka yi muna wasa da dariya an na saya ma lemu na ɗauki kaya na baka wasa da dariya ba har ana zumunci da juna sanan ne fa na baka kaya zan wace wa kai gida muka yi hira ka kawo kukan cewa ga wata harka za ka yi kana son zancen bashin kaza sai na ɗauka da ba kuma a ce yanzu sai a feji ko a jandarmeri abin ai kaga abin abin babu mutuntawa sai kaga in dai da karamci kai da ka zo gidana kuma na shiga ɗaki na ɗauko ma kuɗin da ni da na baka na fi kasan wanda ya baka bashi ya yi kasan dan shi yasa ma killace sai ake yake tsare kai da abin shi da ka zo kuma sai ka Allah wani kawai zai ka tsoron Allah bari ya maka saboda wani bawan Allah yana zai ka bashi kaza bari ya baka ko ya zama haki da jannah sanan ne ma Allah ta yi shi yasa ka ga dai ana cikin cafaki kuma yanzu karshen ta kuma ya zalunce ka akwai yadda ma shi zai ci kuɗin na ko ka je can gurin kuma karshe Allah ya yi maka da malama karshe azaba ya wani gurin ma ya gada ma ma ya karan kai ce ma ka shiga gaba shi sai an ba da ƙwarani bashin kufai amma wani zazzage ka ba gole akwai da sun saba dama an kaje guraren haraka ba za ka yi ta gano su hanyar cin bashi ne amma an kaje ta yi ba a sati ka gano suna kewa in kaje gurin ka za ka gano in kaje ka yi ka gano suna zuwa suna ɗan yaggyara al'amura ko da ma an zo ka ga dama ku a gyara rake sai ka kawai a yi ta zuwa ana zama a yi ta zuwa ana zama ko a kai kawai ya ci kudin ka mai yawa ce wani shiga biyar biyar zai rinka baya kafin don tsabar baki kuma shi ma shiga biyar biyar kai karshe ke ya kaza saboda shi kawai a je lahira wurin Allah ba matsala akwai yan kowa ba matsala je lahira muna da lahira da zamu biya an jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhu qala sai sunnabi sallallahu alaihi wasallam na zo biranen tsoro filman su shi da duhan lokacin wallaha yana masallaci sallallahu alaihi wasallam ko filman su shi duhan kale kale ka gama shi sallallahu alaihi wasallam wanda inna fatana laka fata mubina liyaghfira laka ma wa taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara amma da zaka ga yadda yake shan wani ga kiyamul laila ta ta fassara kada ma wa huwa fil masjid duhan lokacin walla fa kare ta salli rak'atayn ta salla rak'atayn wa kana li alayhi daymun yace ya kasance ina bin shi bashi fa kazani fa kazani sai ya biya ni wa zalimi kuma amma ya mun sallallahu alaihi kaga ko sai ya biya shi kuma ya kara mishi kare ka ka gari ba ka ne abu na ko an umarce shi ya sallah raka'a guda biyu ko yin su min zalika raka'a sai ya zuwa sannan kuma aka biya shi bashi sannan kuma aka ƙara masa wani a kai to wannan shi ne hussunin kasa hussunin kasa kenan kyautata yana sa a bada in kai ibadawa wannan yana jayarwa ka sha a hana ma wani in mutum mai bada ne sai ya ba wancan ya ibada ya ba wancan ya ya ba wancan ya yi yanzu ne zai shi haka duk su lissafi wani kawai duk abin da za ka wani ba zai ba ka saboda yau an yi ya haɗa lissafi wani ya faɗi magana da kai taka ta Allah ya ware kai magana da ya faɗi ba ta ki tsaka ka gani kuma shi ma rumi rumi da yana mai yawa kawai shi kenan da ya wannan ya bige wannan masaji ya maimaita shi babu salatu da kalimar mustafari abu yu a babu shirar jawabi wal amin a wakala kuma babu idza wakala rajul an yuti shay'an wa lam yubayyin kam yuti faqa ala ma yata'arfu al-istigrar ba man nan tsara bi dai wani sun da wani zaman wanda ya cikin bashi ba ku amma zalim babu ma a kala fa'ila hu ala al-fasiqan ahiba babu riba al-maqbuda ashurut babu da ta karma da dafa to da hadisi dogon hadisi ne na jabir ne hadisi ne wanda yake da gababuwa na jabir wanda na sayan dafa jabir babu salati alaman tarka daidai sai kuma yin sallah ga mantar ka daina non ne muke bar bashi bashin nan dai da bahaushe yake cewa hanyi akwai shi cikin kowa hanyi kaga yanzu ba wa zan ci hanyi ne ba ake yanzu bashi an zama na cuta akwai yadda shi bashin naka zai amsa sai je ka sunan kwani ya tsofa a rufe matsayin kai kai ma wa bashin ake binka can ana binka bashi can ana binka sai ya sa mutum da ya tsoke kai ba ka kalle shi ba ya ma shasha kai kuma ana kalle kaga tashi hankali musamman ma ire-iren akwai yadda za ka ga da irin masu garashen wannan akwai ma'aikatan banki za ka masu garashe masu garashe masu ba da rancen kuɗi bayan sallar isha kaza mun ci da ba da bakin kuɗi bayan sallar isha kaga akwai matsala ko ba haɗu da wani alaji ba tsalle bisha ka rubuta ka ɗauki kuɗin mutane ka ba shi bashi ta bayan waje ka gani ka je ka lissawa kuɗi ko ka bashi ta bayan waje ma ɗurɗin kuɗi ko haɗa shi ya sa ko ko shin babu ya fita da shi mai abokin ka ne ko aminin ka ne ko kun saba ko an saba har ka sa a je a yi wata har Allah to da Allah ka yi in ka je yanzu ka ba ya yi wa kuɗaɗen mutane miliyan hamsin daga kai sai shi ka tattara ka bashi sai matar ka gaya ma an yi kaza wani ba ba ma zai faɗi da saboda amini na wani amini na aboki na ne saboda yana maka wani dan girki ko ya baka cin hanci ka gani da karshe kuma abubuwa ne sai kaga sun zo karshe kuma ana wayo wayo ta kare ka kan to ka ga wannan dai kuɗi duk ya wuce ta mutum bai kamata bai bar ma kan shi tashi hankali ina muke da ayyukan ladan da za mu biya ba musamman irin bashi da babu haula babu abin babu dalilin kawai ka ɗibi bashi ko bashi kuɗi da ruwa ko bashi na haka ba ka ɗau bashi kawai don ka gina gida a cikin kana iya gina kwata kawai sai ka ɗau bashi kai kare ka gina kare ina dalilin ka ɗau bashi ka sayi mota bashi me dalilin bashi ka gani ka gani kawai abubuwa ne wanda ma'an zalla da mutum kuma ana nan can ma wani abin can ma wani abin kuma rayuwa yau da gobe sai ka ga ƙarshe abubuwa sun taru ma ka mutu da ba su suka ɗan ladan da gare ka duk arabe ma masu masu masu wannan kaga mutum ya ja ma kanshi bashin da an zo za a biya ma yawanci mutane koran ma mai siya na bin bashin su kuma dama ba ni rubutu ba ke a ce ya karanta da qur'ani wani kuma shi da taɓa yin qur'ani ka ce ya rantsa da qur'ani kan kuɗi to za a zaka kana tarantuwa da qur'ani kan shiga goma kuma a baka a ce baka da imani ba wani kuma ga baka ce ba kuɗin ka ya ce bai da imani mutuwa nan da ake na abin da ce mutuwa nan da ta karya kowa kowa amma wani kana da shi ta kudin shi kuma alhali ku in ba raba muku ba za a yi ku wadda za a raba ma ai yanzu ba don sun shi ba ki ku ba raba muku ne za a yi kuma kawai shi bar kudin shi a rabe muku shi ke nan ku ji hancin sai motsa hancin shi ya tambayi haƙƙin shi la'alla wasu ke bin shi bashi kuma a ce mutum bai imani ana bi wa yara sa radiyallahu ta'ala wani wannan ne su san kala ma min mu'mini babu wani mu'mini illa wa an aula bi fi dunya wa ta'ala face ni ne mafi cancanta a gare shi a gidan duniya da lafiya annabi aula bil mu'minin min abu a gidan duniya ba mu da wani mafi cancanta ga manzara kuma nan sallallahu shi ma shi ne fi cancanta da mu sama da iyayen mu kowa shi ne kusanci kuma shi ne fi cancanta a duniya ya imana shi yasa manzara sallallahu lokacin da ya dinga raba ne dinga raba yace da ake ina da kwatankwacin dukkan wani ba zan so ba a ce yan kwana da tsawo ma in dai ne kare da nan ajiya ko ruwa duk wani alherin da yake guri na ba a ji shi ba ba ko kan ka dauka wai abin ake kawo a sa gida a abin da iyayen mutum ba za su wuce shi ne anan take ba saboda shi ne aula fi duniya wa shi ne aula fi duniya wa mafi cancanta da duniya shi yasa duk wanda ya zauna da manzara fasara sahabbai to in zai ma abu zai ma abin da babu wanda ya maka wannan abu a duniyanci kuma babu wanda zai maka wannan abin a duniyanci a ba mutum kyautar kuɗin da zai iya ɗagawa zinari da kai ba ka yi kirki kirki kirka kama amma kyautar awakai da dawakan da za ce daga wancan dubu zuwa can kora su rika kaga abin ai ya wuce ya wuce da nan ya wuce da nan to waye zai maka kaga dai ma a yi mutum ba zai maka ya ce duka gaba ɗaya ya shi duka wani abubuwan duka ba ka gaba yi to amma nan saboda aula da rubu ne ki dole wa lafiya ikramin shi in kun so ku karanta annabi aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi in kuna so ku karanta sallallahu alaihi wasallam fa ayyuma mu'minin ma ko taraka mala din mai imani da ya mutu ya bar dukiya fa da ya rufu asaba lalle a gaban shi ta gaje shi kenan wanda suke mafiya kusanci da shi bangaren kenan hasunan shi man kanu fi yadda suke wa man saraka daina amma wanda ya bar bashi au sayawa ko kuma ya bar wasu iyaye bar ya su zo fara maula ni ne mashubici shi kaga jawar kwallamari da babu abin da za a biya bashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kare sallah ke tambaya shi akwai bashi na ce akwai sai ce kuma a kawo muku sallah da wadata ta samu kuma ko shi ke an samu wanda zai biya mushi eh a mushi sallah ni na ɗauke da ruwa sai ana ɗauke da ba wanda ana bin shi bashi ba wanda ya ɗauki nauyin bashi kuma manzon sallah bai biya bashi ba sai ka kallu a rashayi kuma shi sallah to shi ta sallar manzara tattara an ce doci duk wanda ya yi ma ya ce doci to kuma shi kuma bashi zai ta sai ta yi wata yin mabalin da ta bari la uku ila qarawin sai zama kamar an hango shi kuma ga dalilin da ba a ba da bai shi ma shi ya nemi bai shi kuma akwai mani kaji a saboda akwai haƙƙi na mutane to shi yasa nan ba sai ce na daga baya kuma sarasa sai biya bashi da ake mu wannan ya nuna mana inda mutum ya mutu daga abubuwa na gaba-gaba ne kamata musamman ma in an samu dandazo karan farko abin cika ana bin shi bashi yadda dare ake kaga ɗan mai mai zo za a yi sallah kayan sallah ya ce nan jama'a in da mai bin bawan Allah bashi ya zo ya samu wani da wani da wani ɗin shi ko a shi wanda yake bin wani bashi ya zo da shi gurin wani da wani da wani me matsala kaga aka zo aya mune da tsarkiwa muna ban shi kaza za a iya cewa to shi kenan ni na ɗauki nauyin bashi ya zaskara ga kai shi yanzu shi shi kenan ya bara ni ya dawo kai sai shi to lalle ga kuɗi ya bari za mu biya babu kuɗi insha Allah a mana hakuri mu muka tsaye mu za mu biya ba ba mu shi ne maka kaga shi ya huta kuma ga aminan shi aka fito wani zai ji a gari na ga wani shi ne ba shi kenan ba in kuma da sarmakasan da mutane suka bada sai ku tattara ku biya al'umma ke da sun taimaka a biya mai bashi ka shi kenan to amma kaga sai a bari kuma a dawo a yi ta abin da bai dace ba kuma gehe ya na cewa dan goma ya mutu dan goma ya mutu an yi wane da wani yana kuka wani yana abin kuma da kai mai kukan da an ce to ana bin baba ba shi ya kaga mutu ya sani ka gani to kai da ka nuna damuwar ma'ayinka ko ma'ayyarsa ai kamata abu nan gaba gaba da za ka mutu biya muku bashi babu ma yana an izaratul mali wannan babu zai bayyana mana halin da aka yi na tozartar da dukiya har babban zarantar dukiya tozartar da dukiya ɗaya ne daga cikin kabarin zunub kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa la tubaffir tabghira lalle kar ku zama kun kun aran bazzaranci innal mubaffirina kanu qawlan shafi kaga sai aka kwatanta al mubaffare da ɗan uwan shi ولا تسلم إنه لا يملك kaga Allah ba ya kaunar wannan lissafi to musamman kuma a da yake a bangaren dukiya wadda Allah sun ya ta fiwa mai kanshi ta shi yasa zaka ga hatta da abubuwan da ake amfani da su na dukiya da dukiya kamar ki sha to wato a nan ta sai ka ci ka sha ba tare da min gari ba tare da almubazzaranci ba wala tafsir ba tare da kwabo kar a zo misali kilo ɗaya ya fita kawai a dafa kilo ɗaya da rai kuma ba wanda ta ba kare ɗaya ya ishe kare kai sai mata kare ɗaya ya ishe ku ba ko ma ba ko ku ke zo gidan to dan Allah ina da yi ku kwashi kare ɗaya ku yi wasu gurare kawai ka tsohon da ita da wasu kai baka ɗau mata wajen aiki kai baka mata abin nan ka haɗa misali kare goma ko kare biyar kayi sama kayi ƙasa kayi wani kuma matar ka guda ɗaya ko ba ko ba sai su sa biyan mutane aljihu suna tsoro kawai da an yi arzikin daga ga amarya kawai shi saboda tana wancan ɗaki an kirkira mata tana can wurin ta ji kyau da radadin wasu mutane tana ƙasa ta ji wani ya kure sama tana sama ta ji wani ya sabko ta buɗe nan ta ga wani ya rike kyau ta yi wannan ta ji an ɗan wuce wuce ɗakin ta ne kama ba kaga ai ma kuka ya kai to ya za a yi ka kama ne da ɗaya ka ajiye ta kawai wacce ta saba ɗakin mamman ta kuɗe da baranda to ka shiga na mamman ta kuɗe tana baranda ko dai shan kudu tsara amma tana tana ne kawai sai ka kasa gidaje ba san da wani wani ne sama da kasa kuma ko ne ma an gyara dan Allah kaga abin akwai alin gwazarin jiki tsiri wai an maka wasu tsirin ɗaki wajen ashirin kuma kowane ɗaki ba ɗakin an jimta shi ɗakin waje kamar da gadon shi da jarar shi da komi shi da abuwa shi wancan matan ko ya kake shi kuma ita matan guda ɗaya ce kuma ita da shi sun san ba ya ƙara ba ne shi ma da ma ba ɗan ba shi ma zai ra'ayin ma daidai ne kawai bai ma ra'ayi shi ma ƙara ɗan to dan Allah ina amfanin da namu kaga ko ba a ce ma ba almazarci ai abu akwai almazarci ne ke to kuma ina almazari na kan tsawon shi tun da almazarci na ka almazari dan uwan shedan to duk abin da aka almazarci shedan shi kuma sai zama to cikin kuma shi ma sai mai shi ma sai samu to kaga irin irin wannan abin da mutanen mu ke abubuwa ne wanda zaka ga ya wuce abu na na hankali ya wuce abu na hankali gaskiya ko ga he ai beni da ko ba ba ta beni ita mata ka gani ko ko ka yi beni kai baka da kafa hawa beni abun mamaki sai ka ga kai da ita duk kun cikin koshi ba ku da kafa hawa beni to shi benin ali yake tun da ban ne da kafa hawa ke ba ke da kafa hawa to benin ali ka gani duka wannan yana da alfanzaranci tara shi kuma ire-iren wannan abin yana jasa jarraba yana jarawa jarraba ko ka aka abinci a fila aka abinci a fila wasu suna bukata ga gama sun ya zo abinci cika masu tsada ya ce bari ka sa ko za ka sa kai a saida ba cin ya ba wani wasu sun isbara so da an ga an ajiye a shi waccan matar wata kaza ne ya rage ba a ma taɓa ta wacce an yi a bai ga rowa tsiya ita ba ta ba da shi ke ba da wani gidan ka ga almajiri ma ba ba abinci kawai iya abincin in kirkiri abincin su ke almajiri ma ba a ba abinci in kuma in jajen ya yar uwarsa za su zo sai ta huta ba abin da za ta ba to kaga duka wannan haramun ne almubazarancin dukiya hatta da zubabi kar ka zo ka ɗinka wannan da zai huce ya huce idan ka kawo ka ɗinka kayan da babu bukata a kawo irin ɗinkunan da za ka kawo su ɗinkuna wanda ke na abin kaga wannan duka almubazarancin ne ba sai zama to ana wuce iyaka zubabi ya huce إلى مسعود أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات الله سبحانه وتعالى حرم صامكم كان كريما إيا إذا أنبت أمهاتي dan saboda girma haƙƙin da iyaye mata suke da kan wa ba da da kuma binnewa iya mata kaga na farko aka fara hukukul ummahat duk da cewa da haƙƙi na uba shi ma harama ne amma sama da girman haƙƙin uwa ita ce matattara ita ce abin nan ya ga ce ummahat kenan wanda take asalin shi Allah subhanahu wa ta'ala haramta wa wadal banat da kuma binnewa iya mata wa man'al wa'ad da kuma man'al wa'ad shine annawma nawku kuma man an hana ma mutane wa hasi da kuma kawo kawo kawo da kuma hana na shi ne a cina wawa da dariya cikin zuwa kai za kana son na mutane kuma na ka ba bai ci sai da kyar da wani hawa amma in ka samu na mutane to shi kuma nan gurin kasa a ciki shi ne man an hana wanda za ka ga kenan in samu yana shi zai samu da alfan zai da amma kuma shi babu yadda za a tsaya shi ko sabga yake ko sabga yake da ka ga ɗan sabgan mutane to shi ne gaba gaba zai wuce a yi kaza ya kaza ma ya yi kaza kaza nan ba ya kamata a ƙara amma in ta shi cewa to kuma in haka zo zai ce ka yi ayyuka ruwa ma yadda kyarhe ko ga ruwa ma ga zai na wallahi ka ga mafiya muka yi ga mutane da ruwan nan ba saboda haka ƙyanƙyanƙyan dai kawai za a tafi eh an ta hannu wa kari halakun kila wa ƙara sannan ya haramta mu kila wa ƙara kace da shi zan ce mara amfani kila wa ƙara kila wa ƙara kace da shi shi ne maganganun da ba su da ma'ana ba su da tushe irin isha'at kawai wani ya ce kaza wani an ce kaza irin zantattuka da za ka ga imanin siyasa amma zantattuka ka amina wa kasarata su'ali da kuma yawan tambayoyi waɗanda suke marasa a ma'ana a addini marasa amfani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya yi wa ladina la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'u ko kuma kasarata su'ali yawan roƙo kamar yadda masala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa lalle dukkanin masu ala na kasarturan fa inna ma yas'alu min jama'a mai roƙon mutane danya tara garo shi ne wale kur'au ya kuli ko ne ya wai ta kawai kankanta a nan za ta yanci shi roƙo kamar wani yago ne mutum yake yaki ba fuska shi nama fuska shi ne yake yaki ba wai za a salmani mahalli shayi da kuma so zartar da dukiya da kuma so zartar da dukiya kenan shi ne wancan da ya tozartar da dukiya da almubazzaranci tare da dukkanin fuska daga fuskoki na almubazzaranci kai ko da ɗan kasuwa ne bai iya bane tsari kuma dukiya tana da yawa to ya ki ɗaukan kwanta ba ya ki ɗauka abin na wannan almubazzaranci saboda ya zai iya rikewa na ba wa bashi na ba wa kaza na yi ya zai iya lissawa ya kaza to wannan almubazzaranci ne shi ko kuma a buɗe ma mutum ya yi yadda ya ga dama almubazzaranci ko kuma yaron shago misali ya zama ya abin almubazzaranci ko wakili ya zama so bai kula duka yana daga ya za a zama almubazzaranci kai ko tsowa ce za ka dinga wulakanta ka baka so da ya zo baka ba da ta haka ba duka iyaye cikin wanda ake zafar ma da zafar ma da bashi da kyau dukiya yawa mai ɗan shi Allah ya saurari da su ba wa da kwanci ya zama wa kun yawa alayhi salam imam al-bukhari ya kashi wa ma yakuna min kasar al-usman sifatu sala babu zikir ba da salat sannan kuma a da'awa ya kawo shi babu zuwa ba da salat arkani babu ma yakuna min kila wa kala abinda aka hana min kila wa kala a kaddara babu la mani alima ka babu wanda ya ce hana abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zama to ya bada saboda haka in ka zama annau annau to kaga in rashin bada haka baya hanawa a yanzu sannan kuma haka bayarwa ba zai sa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kwace ko ya yi bada lokaci ya yi kuma yau amma insha Allah in ka zo da gaba abin da muka wani ya zama daidai da wannan sakamakon da ta abin da Allah ya yi mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su da wajen wata kwanaki na aurace da wasu mara mamu za shi da zuwa wanda su ba da kasa sai da baka da wurin shafi na teku na wata ne yawon musulman da suke a farfi da sauran turare da su fara da kara da ba su agaji yayin kanuwa da kare da kare mutunci da kare gudun ya sanya musiba da jarraba da su ci zaman to fara a gare su sanyawa jarabawa da wani turkun da aka yi jarabawa da ni Allah ko kare mu da kusan da jarabawa da ta samu iyawa da jarabawa da ni da alaƙa da kariya da kare shi a wata da ta da kuma ala da kuma ta masa da ta da kuma Allah ma ba وعلى آله وصحبه ربنا عبدنا من أجل وسيل جلسنا في قدرة العلم وأنت لا يستطيع المرء اللهم اغفر لنا وتبقى إلى فضلنا اللهم اغفر لنا وتسلمنا في الأخير وفي الدنيا وغير اللهم اشف مرضى واشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى واشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى واشف مرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وتسلمنا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا